إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين gashi Allah subhanahu wataala ya kaddara durin mu a markaz ahlus sunna wal jamaa wanda ke walkar kada a birnin da magaram jamhuriyar Nijar yau muna laraba sha biyu ga wata na rabiul awal hijira shekara dubu da dari hudu da arba'in da biyar wanda ya dace da ashirin da bakwai ga watan tara dubu biyu da ashirin da uku yau insha Allah za mu darasi na ashirin da bakwai cikin littafin siffar sallah na sallar sallam tun daga kabbara zuwa harama kamar kana gani a gabanka wallafar muhammad nasiruddin albani rahimahullah za mu tashi yau aliqa'u bayna sajadatai maganar tsugunni zaman tsugunno da ake yi ko zama kan diddigi wanda ana yin shi tsakanin sujada guda biyu shi ne asalin wurin da ake yin alika'a tsakanin sujada guda biyu kamar yadda abu dawo sun abi dawo da ya kayi ka'a haka mai babi babu alika'a wa bai da sajadatai bayani ya gabata nan kadai aka sunanta zaman alika'a zama kan diddige nan kadai aka shar'anta yin shi tsakanin sujada guda biyu ba a yin shi a tahiya ta daya ko ta biyu illa akan samu matsala ta cinkoso ko matsuwa ta mamu wannan mamu yakan zamanto in yi ce zai zama iftirahi wani lokaci ko tawaru to zai zamna ne kan wani iyayewa zai cutar da wani ma matuƙa akwai wuri to alika'a ba a yin shi a cikin tahiya kowace inda aka shar'anta yin shi tsakanin sujada guda biyu shi yasa maka baban alika'a baina sajalatain zaman diddige ko ta tsugunna tsakanin sujada biyu sai ce wa kana ahyanan yaqi yantasibu ala aqibaihi wa sudur qadamaihi ya ce wani lokaci ya ƙa'i yana yin zaman tsugunnu kan kafo kan diddige wannan ce muku bayani fikin albani na mawallah cikin safar sallah inda yake samu a hayanan kenan annabi ya kan yi wani lokaci ba kullum ba kakan iya ganin wani ya ce ma babu abin gaba daya ganin bai gaba wannan aikin a wani wuri ya ce masan babu shi to shi ya gace ma a hayanan annabi yana wannan siffa amma ba kullum ba yake yin ta ke wani lokaci ya ƙa'i yana yin alika'a zaman tsugun ne sai ka ta yantasibu ala aqibaihi wasu duru kadamai yana dogara ko zama ya kafa ya zamana akan diddige shi da farkon ƙawahuwan shi kenan ya zo shi kenan zai kafa ƙawahuwan shi saman ƙasa ya zamana akan diddigen shi wannan sai a ƙasa inda yake ishara kamar shari'i ko takarijin abin da ya hudu sai ce rawa musulun abu awana wa abu shaka da ya kawo da bayhaqi da sauransu sai ce wa qad sahal ibn qayyim rahimahullahu ta'ala faqad qala ba'da an dhakara iftirashihi sallallahu alaihi wasallam bayna sajadatayn لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذا abinda shine albani ke cewa ibnu qayyim rahimahullah ya yi mantuwa ba bi sani ba ba jahili bai ce ya mance ibnu qayyim rahimahullah jikan shi menene mantuwa da ibnu qayyim yayi yace faqad qala ba'da an zakara ibnu qayyim bayan ya kawo siffan zama na mutasar na iftirash na zama kan kawa ta hagun na iftirash ibn qayyim bayan ya kawo wannan zama na iftirash na musallar da yayi da yake tsakanin sujada guda biyu in ce zaman tsakanin sujada guda biyu imma iqa imma iftirash iftirash zama kan kawa ta hagun ko zama iqa a tsakanin sujada guda biyu zama iri biyu ne ke to shi ibn qayyim rahimahullah da ya kawo wannan zama na iftirash zama kan kafa ta hagu sai ya ce lam yunfaz anhu sallallahu alaihi wasallam ba a kiyaye wata magana ba ba a samo ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi hadha al-mawdi' a wannan wuri kenan zama tsakanin sujada guda biyu ba a samo wani zama ba غير هذه in ba wannan zama iftirash ba hadith ibn qayyim ya kore al-iqa babu shi shi yasa ya ce mantuwai albanin wallah me ya hujja ƙulta albanin sai yake cewa wa kafin siyu haza ta yaya wannan magana ta mu za ta inganta a ce ba a samu wata magana ba ta zama in ba iftirashi ba a tsakanin sujada guda biyu ta yaya hakan wani magana za ta zama gaskiya alhali وقد جاء الإقعاء من حديث ابن عباس في صحيح مسلم وأبي داود والترمذي وصحاه وغيره ابن صحيح 585 من حديث ابن عمر بسند حسن عند البيهقي وساعه بن حجر وروى ابو اسحاق الحربي في غريب الحديث عن طاووس انه راى ابن عمر وابن عباس يقعيان وسنده صحيح زوا ده رحمه الله ابن ده yake cewa na albani ta yaya maganar ibn qayyim za ta zama to gaskiya cewa babu wannan zama alhali wa kadja al-iqa'u iqa'atu wannan zama da ya kore ai tabbas ya zo a hadisin wannan zama ne ka ya zo a hadisin ibn abbas cikin sai musulun wannan zama tabbas ya zo a cikin sai musulun hadisin abdullahi bin abbas aka cikin sanar abi dawo cikin tirmizi mutum zama ya inganta ruwayar na wannan zama ya tabbata to ta yaya za a ce babu shi kamar bin kaime ce a yawan littawan musulmi ya kawo abu da duk wani abin ibn kaime ce babu shi kenan ga ba jahilci bane ba mantuwa ce ga dan adam haka ya zo na hadisi ibn umar shi ma ya zo da hadisi kyakkyawan sanadi a wajen imam al-bahaqi kuma ibn hajar ya inganta ruwayar haka abu sa'ad al-harbi duk wani malaman sun kawo haka wata ruwa daga ta'awus yake ce ra'ayin wura ibn umar ibn abbas ya ka'iyani bayan sun ka labarin shi tawusin almajiransu ne ya yi almajiran ibn umar abdullahi bin abbas tawus ya ce ya ga ibn umar ya ga abdullahi bin abbas a aikace ya ka'iyani suna zaman su nunukan da jiki to duk wannan kuma ce kuma isnadi ne ingantacce don labarin kenan ya za a yi kuma a ce bin kai ce babu haka kenan magana ce ta muntuwa wannan shi ne baya da muka yi bayani na dan daga baya na ga wata mace cikin masu shuraren tana maganar mini darasi na zama zuwa da hannuwa wajen sujada sai take cewa ya kamata a yi bayani na cewa wani bidiyo wani makaɗa ɗan hutu yana yawo na wani iya bayanin kwarakwaran sallah wadda ya asa ja kenan alama kaza ba daidai bane sa kuruwa ja haka tace ta ga an gudo wani bayan tashi karatun da muke wannan na zuwa da hannuwa amma ita ga an gudo wani malami iya ba sufar sallah ya aka sa wannan abu aka mai kuruwa ja aka mai shara ta kenan laifin sallah ne zuwa da hannuwa zuwa da gwiwa shine daidai wannan bayanin a lokacin ta mai bayani an samu kama malamai da yanzu imam usaimin rahimahullah na ga cikin wani bayani da yi kan wannan mas'ala shi usaimin iya kan masu ganin zuwa da hannuwa haka da dama cikin malaman hijaz saudiya suna kan wannan ra'ayi zuwa da gwiwa shine yayi dogara da mai bayanin hadisin can cikin karatun na bulugul maram hadisin ibn hujjar wadda a tashi abin hajjikin ya yi shara na shi abin hajjikin ya yi abin hajjar cikin littafin fitar bari ya yi shara na hatta cikin littafin na bulugan maram na ishara ruwaya ta abubuwa rera ta inganci akan ruwaya ta ibn hujjar wanda ya kawo zuwa da hannuwa ya zuwa da gwiwa ba hannuwa ba almuhimmi dai maganar waccan ruwaya kenan akwai malamai masu ganin ana zuwa da gwiwa kan hannu to amma gaskiyar magana shi ne kamar sai da zama littafin musulmi caya malamin su gaina za caya babu wata ruwaya in ba zuwa da gwiwa shi ne matsala a littafin kuma littafi ana raba shi kyauta na ga akwai na wasu akwai na abu akwai na turanci haka musulmi ne wani magana amma gaskiyar magana sai mu ce irin na bin kai muke ne za a ce babu wata ruwaya sabanin waccan bayan cikin sayar da bukhari akwai hadisi na Abdullah bin Umar ibn Umar nasin Imam Bukhari yana zuwa sujada da hannuwa kafin gwiwa wannan wani zai dogara ko cewa ai shi wannan ruwa ya tabbin Umar hadisi ne makusi Albani rahimahullah cikin karatu mu da yanzu koma baya ya kawo ruwaya hadisi marfu kuma ingantacce wanda Ibn Khuzaimah ya kawo bayan wancan Abu Huraira na kamar ba'ir kenan ya kawo cewa ibn umar ya kawo ruwaya annabi sallallahu alaihi yana zuwa da hannuwa kafin gwiwa kuma ne bayani asalin kuskuren ibn qayyim ne ya ya da abin ko ya kawo ce shuba ganin wannan ruwaya ta abu huraira cewa annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa fala yabru ahadukum kama yabru al-ba'ir waliyada yadai qabala rukbatayn haka da san hadisin yazo annabi sallallahu ya ce kaddayan ku ya gurwane irin gurwana raqumi yace waliyada yadai qabala rukbatayn yo har zuwa da hannuwa kafin ruwa to wannan matsala ibnu qayyim rahimahullah sai fa'inci cewa ya wannan fa'inta ce ba wai zan bane ba sai wa wannan hadisi tawili cewa yaya za a ce kaka yi gurwane irin gurwanar raƙumi kuma a ce ka je da hannuwa kayan gwiwa wannan matsala ita ce bin ƙaimi ya ce haza ƙaramin rawi sai ce mai ruwayan ne ya juye magana kamata shi mai ka labarin kamata ya ce wani da alkubta ya kaba da dai haka kamata shi ya ce tana ce kakka yi mai aka ce kakka yi gurwanar raƙumi to ta yaya za a kuma a cikin ana ka da hannunka kayan gwiwaka a hana ka yi burhanar da kuma ya za a kuma a ce karka gaje da gwiwa ka gani? kun gani magani? ibn qayyim kenan ya doka ya kenan zuwa da hannuwa zuwa da hannuwa kamar zaman dara shi doka raƙumi wannan hannun ne a gaba ya za a ce karka hannuwa sai da a ce karka je da gwiwa ta ce karka gwiwanin gwiwanin raƙumi kun gane kake gwanin gwanin da gumi sai aka ce kaje da hannuwa sai ce a kamata a ce kaje da gwiwa kaje da gwiwa ka saboda gumi ai daga wani har zuwa ko kuma da wani ba har kuma sai kayyim ibn kayyim sai doka kenan raƙumi shine ke zuwa da hannuwa kuma an ce kuma kai an ce ka za ka kai kai da kai da yake yi sai ce wannan mai ruwa ya juye magana almuhim kama da ba da mulaka sauran malamai sun rage kan wannan magana cewa shi ya wannan fahimtar cewa raƙumi da gwiwa da hannu ake zuwa raƙumi ba hannu ba ne ba gwiwa shi a gaba take albani karuwa ya kawo cewa cikin san arab cewa asali a wurin larabawa irin su raƙumi dabbobi irin wannan su gwiwa su a gaba take ba a baya take ba raƙumi da ke zaune hannu ba hannu shi ba ne ba gwiwa shi ce shi raƙumi gwiwa shi a gaba take a gani ya ka ce karka yi guruhanai irin na raƙumi ka zuwa da gwiwa ka je da hannun kafin gwiwa shi ne na magana magana ce za a yi a gini karara shi ne na mai tawilinta da wata fahimtar shi kanan hadisi yadda yake ta inda ya zo haka yanzu babu inda ya zo ba haka ba hadisin kakka yi guruhane irin guruhane da gumi ka je da hannuwa ka hannuwa haka yake sai ka kiranci dama asali su a laraba sun sani gwiwar rakumi a gaba take wannan na gaba ba hannu bane ba kai ne hannunka a gaba shi a gaban shi gwiwa ce haka cikin sai bukhari muka muka labarin suraka ibn malik lokacin da aka annabi wanta da abubakar wanda aka ce duk wanda ka abubakar da manzon Allah za a baka rakumi dari ka ka annabi da rai ko ba rai ko abubakar ka kawo da rai ko ba rai za a baka rakumi dari ba ka suka yawa ba annabi wanta da ba da da hijira ana neman shi shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ai huta yi bisani ba to hikima kamar an san kullum a ce mutum ba ta shi kun zo kashe mai kana jihadi zo kashe ni ana bin dabara dabara hikima annabi da ya mutu daga makka madina da shi sai ya gusum gusum ya yi ko ya shiga gado sau wanda ya san gado sau a makka ya shiga mamayin duwatsu gusum ne maso gaba sai ya je wayan kwana uku a can suka tana mata karasa to da ya huto su tana an yada duwan da ya gan shi kuna da mun gari ne ka kai nan dare ko ba dai ko muke sauraka ibn malik shugaba ne na kabila iya majalisi suna tattaunawa sai wani ce kai na gurin duduwa ai ya ba muhammadu bane ba kina wata kwantara ce tsada sai suraka hewa sa hankalin suka yi wannan naga waye hewa sa da hankalin su bada magana aka ci gaba da hira shi suraka ya sulale ya je ya dauki makamin shi da dokin shi ya kama hanya to ashe ne ya ci musu wanda a ruwayar ta bukhari ya ce da shiga zana ce wa akhadha wa akhadha wa akhadha rukubatai farsi ma'ana arab kasa ta kama rukubatai farsi kasa ta kama gwiwa dokin shi gwiwa ba wani kenan a gaban ta ke ko shi kai karin hujja cewa kenan dama a sunna ko a lugha gwiwa tana kuma dabbobin gwiwa su ta gaba ce nan ce gwiwa almuhimmu da yake na asali kenan bin kayan wacce magana da ya ƙara juya magana cewa kenan faɗa zuwa da hannuwa da guru ake zuwa shi shi magana wannan Allah sai ya kauta mushi to irin wannan ce ta kai shugo sai min rahimahullah iyakan fahimtar zuwa da guru shi tamam albani mawla ya kan hujjoji da dalilai suke tabbata bayarwa ta ibn Umar ta sai Bukhari haka cikin sai ibn Khuzaimah ruwa ta hadisi marfu annabi sallallahu alaihi wasallam ga ita wannan ruwaya da aka juya wanda aka juya zahirin tana na aurinta ka je da hannuwa kayan guduwa wanda ma malikiya haka yake ba fa talakun kina ta kace ne kenan wannan in ko ta ga ko ne ya ga wancan masu ishara suna bin wata fatwa ta Usaimin ce sai za su ce maka zuwa da hannuwa kuskure ne zuwa da gwiwa ne daidai kuma an gani ba ɗabi'ar ibadar hal halin ɗan adam balle lattijo wanda ya akwan biyu kowa ya san wahalar zuwa da gwiwa a ce zai kunga ce gizo kana da gwiwa wallahi wani ya yi mata da shi wani in ya ta da shi tabbas a ce zaje da gwiwa girin amma ta wannan kurin a fulsu magaje da hannuwanka ka da kuma ka zama ya dadi ya yi zama a fuska kuma da mun da haka ya tabbata gaskiya magana to kenan muna magana malami zai iya magana kuma ko mun girman shi akan ba jahilci kuntu aka abu to shi da kana albani wanda yace kin ibnu qayyim ya yi mantuwa da ya ture zaman iqa tsakanin su da guda biyu shekaru dalilai kuma ga abin da tsaman toyi duk wannan wurare da kasanan manya-manya kuma wurare ingantattu irin wanda ta ma musulun abu dawo tirmizi bayaki duk wannan malaman wata sun karu waye kuma a ce babu a ke nan maganar mantuwa ce allawa sai ya ce albanin mulakaca warin mawallah imam malik haisu qal ma minna min ahadin illa radda wa rudda alai illa sahib hadith ya ce Allah ya ji kan imam malik almanin kira magana Allah ya ji kan malik alhamdulillah ya ce malik inda yake cewa mamina min ana babu wani a cikin mutane ko malamai in larar da wurin da alai shi zai ture magana ta wani shi ma ture ta shi kowaye ya ce sai mai wani kabar manzala ne kaɗai zai magana ɗauka san furusan ma ba wani zai magana ta gaba ɗaya daidai ce kowaye zai kuskure na ya ce Allah ya ji kan malik kenan shi ma haka ne wa share da kabarin ya gwada kabarin annabi da a madina ke annabi madina ce kowaye zai magana shi ya ture ta wani a ture tashi ya ce sai mai wani kabarin ya gwada kabarin annabi sallallahu alaihi wasallam a madina sai albani ta ce wa kada amila bi hadhihi sunna jama'atu min as-sahabati wat tabi'in wa ghayruhum wa da musatta qawl fi zalika fi al-asr yace wannan sunna ta zuwa da hannuwa ta iqa kai tsakanin su da guda biyu jama'a da dama cikin sahabbai haka tabi'ai da bayan an bayan tabi'ai ma sun yi wannan zama na iqa cinanu bayan dalla-dalla al'asal asalin al'asar ta ce asalin alban ya yi tayin wanda ya sami asalin sifatar asalin sifatar annabi asalin sifatar annabi ta ce an ce al'asar duk tayin ne sifatar sallah amma asali ya mai an yi taba'a daban-daban amma da duk tayin na da yake akwai wanda ya yi taba'a wanda ta yi wannan waɗi ya yi waɗi takariji a wancan amma da duk tayin sifatar sallah ce ya ce ke ya bayani dalla-dalla inda yake ka bayani na takariji da yake waɗi takariji na hadisai ya ka bayani na malaman ke magabatan wanda suka yi wannan sunna qult sai albani kun bai wannan magana sai ke ta he na ce shi mai littafin albani na wanda yace wa hada ghairu liqa'a almani anhu amma sai ya ce tashawud amma wannan iqa'a akin ba shi bane ba iqa'a akin da aka hana akwai iqa'a manhin anhu nan ha ana liqa'a haka talatin ka zama ga bayani wannan zama ne irin zaman kare irin zaman kare ya zama na kan sakashin shi ya kawo kwahuwa ya ji hannu wannan shi ne aka hana ba zaman kan diddige ba tun zuwa koma can sama bayan da yanzu mun ji alƙa bai na sajadatain zaman kan diddige kuma tsugunni tsakanin sujada guda biyu ya tabbata a sunna mutum ruwa da makaranta baya cewa hatta shi bin abbas wanda ya mai tambayar ya mai tambaya ne cewa alƙari ce sunan tawa makasin ta muku mutum na ina lanarra a japan birnin shi kan yi tambayar ce muna ga kamar wuta cewa ya za a yi kai ƙari ce sunan ba makasin ce ibn abbas ce sunan ba makasin ce ina tabbata akwai shi shi ne kan aya ne ya kai wani lokaci annabi yana ya zama iqa shi ke tafsir mana ruwa yake ta yantasibu ala aqibai wa sudur qadamai yana kawa yana kina zama akan diddigen shi da saman farfar kwahuwa kenan kan kawa ya tsotsi shi kwahuwa ya dora su ya zamna kan diddigen ya zamna kan shi wa jumlat iminan bayna sajdatayn to na muna magana zama yanzu an sujada ta dai ta mun bayani kuma yanzu za mu magana shi irin zaman da ake a zuwa kunan wuba a koma a shi ma wannan zaman da ake an taso daga sujada zaman da ake nika a wajibi ne shi ma a nan a nutsu magana kenan wajibcin nutsuwa tsakanin sujadu guda biyu wa kana sallallahu alaihi wasallam yatama'innu hatta yarji'a kullu azamin ila mawdi'i yace annabi sallallahu alaihi wasallam yana nutsuwa a wannan zama har kowane kashi ya koma wurin shi dangalgal ke zama zama yake dangalgal ba wu yake koma ba yace wa amara bi zalika musul salatu wa qala lahu annabi ya umarci maimuna na sallah da yin haka dan yace mishi la tatimu salatu ahadikum hatta yaf'ala zalika sallar ɗayan ku batta cika sai ya yi haka mai haka kenan in ya ɗago daga sujada ya zamna ya nutsu a wannan wuri an ba haka ba sallah ba ta cika ba wa kana yutiluha hatta takuna qariban min sujudi ko sajdatai annabi yana tsawaita wannan zama kusan jima wanda yake cikin sujada kenan in ya taso jimawa yake kamar da ke jimawa cikin cikin sujudar shi wa hayanan yamkus wani lokaci yana zama ma in ya dago kin hatta ya kula alqa'id al-nasi wani ma zai ce annabi ya mance an yaba mance ba a sallah yake da ke jimawa a wurin har za ka ce iyawa mancewa a sallah yake ya mance ke da zai ke zama kuma jimawa ta kun yake a wurin wannan ruwa ma ta yana zama a tsakanin sujada guda biyu kusan yadda ya sujada shi kuma har wani zai ce annabi iyawa ya mance ne imam al-bukhari ya kawo raka imam muslim yace qala ibn qayyim rahimahullah ibn qayyim kashi wannan magana sai yake cewa wa hadhihi sunnatu tarakaha an-nas min ba'd qira'ati akthar sahaba wa amma man hakama as-sunnah wa lam yaltafit ila ma khalafaha فإنه لا يعبأ بما خالف هذا الحديث ابن القيم ke cewa wannan sunna da sunna yake magana ta ajima an an dago daga sujada a samu nutsuwa ajima kuma yace wannan sunna mutane sun barta barin tare da akan sahaba bayan karewar zamanin sahabbai daga baya san ma an bar ta amma wanda yake hukunta sunna aikace dan mutane an bar ta wala mai tafita ila mahalba ba ruwanka da abin da saba mana ko da ba a yi kana iya karanta fa ina wanda ya kula da sunna da aikata sunna fa ina la ya'abu bi ma khalafa hada hadith bai ba ruwan shi da abin da ya saba ma wannan sunna ko da ba a yi ka zaka yi sai al'adhakaru bayan sajadatai azkarkin da ake karantawa tsakanin sujadu guda biyu wa kana sallallahu alaihi wasallam ya kulu fi hadhihi jilsa annabi yana wadi a wannan zama hadhihi jilsa a wannan zama a da da yake yin tasu yakan yi allahumma ko rabbi gafirli ko allahumma gafirli yasa mana ta imma allahumma ghafirli ko rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni eh dago zamana addade yake rabbi ghafirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni wannan eh ku gane alamun alamun isawa da ya kisa wannan abu ba kausai haka sama da alama akwai wata ruwaya babu wannan lafazi misali tana kaga da ce rabbuka fili wa rahamni a wani wuri babu jibrili babu warfa'ani kun sai wahadini wa rizquni kuram rabbuka fili wa rahamni wahadini wa rizquni kuram amma a wani wuri da wannan tsarin sai ta she ma duka kenan duka kana iya wasu gaba da kai amma nan ka san a wani wuri babu wancan kenan kana iya yin wannan gaba daya kuma an kalli ba kalli ba wala fasin da ya kawo ba wannan ƙaro kenan allahumma allahumma kafirli warhamni wahdini warzuqni ya tabbata ko allahumma ko rabbi kafirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni Allah ka gafarta mini ka ji kaina ka shi wajburni mana ka shirya ni warfa'ani ka ɗaukaka ni wahadini ka shiryar da ni kuma wa'afini ka bani lafiya warzuquni ka arzuta ni sai wataratan yaqul wani lokaci don abin da ake ne a wajen zama da aka yi tsakanin sujada guda wani lokaci yakan ce rabbi gafirli gafirli rabbi gafirli rabbi gafirli kullum iya wannan addu'a wani lokaci a nan ƙasa ina ga ya kawo bayani wannan rabbi gafirli gafirli ya ce ruwa ta ibn maja da isnadi kyakkyawa wa qad ikhtara du'a bi hada al-imam ahmad wannan addu'a ta rabbi gafirli gafirli imam ahmad ya zabe ta cikin addu'o'i da ake yi tsakanin su da guda biyu wa qala ishaq bin rahuya fassara wai ya dace magana da ma ya ce in sha ƙara da rabata an kaso ka wani ada su wa in sha yin mace alama gafirli alama gafirli ma ne ka yi ta yi alama gafirli alama gafirli ba alama gafirli gafirli ba ina alama gafirli gafirli in gane ko da kai rabu gafirli gafirli ne to kana iya kuma rabu gafirli kadai ko alama gafirli alama gafirli kadai duka lafazin da ba a wani li'anna kilahuma ya tukurani an yusan duka mun kowanne rabu gafirli gafirli alama gafirli kowanne an samu shi a nasa lasalama yana yin su tsakanin sujada guda biyu sai hukuma sama ya ce wa kayan ya ƙulu huma fi salatin dare annabi na wannan addu'a ta rabu gafin da gafirli a sallar dare kuma ƙasa labani shirin wani magana sai da aka ce yana yin wannan a sallar dare ya ce wala yan fi zalika masharuɗi ta hajji al'aurar filfarar duk da an wanda ya kada labarin a sallar dare ya annabi ya wannan azkar din tsakanin su bila guda biyu to amma wai samun an ji yayi a nafila yace wala yanfi zalaka wannan bai kore mashru'i ta hada aurat shar'an ta wannan azkar kin a cikin faralla bai kore ba sai ana iya ma a faralla in dai a wannan wuri ne na tsakanin sujada guda ya adam wujud farq bainahu wa bain al-madmum ba samun da ya bambanta ba nafila da farilla ce ana kaza azka kaza a sujada ta farilla bayan nafila وذهب إلى مشروعية ذلك الإمام الطهاوي أيضا في مشكل الآثار كما هكا الإمام الطهاوي يأتي كهكا شرعا وأنا أذكرك مثل النافلة يعني أنا أيضا أفر الله kuma yace bayan hafalata wa nazarar sahih wa ayyuka dalika in ka diba mamma kyakkyawar diba ta maza alwalar zai kanuwa maka magana haka kin yin wannan azkarkin a nafila da farilla li'annahu laysa fi salati makan la yashra fi dhikr kuma a sallah babu wani wuri da babu babu zikirin shi ko ina zaka ko wani wuri ko zikirin ake wurin fa yan bagi an kuna zalika kazalika kamar nan haka nan ma kenan kamar da ba a ce nan bai da azkar a kowace wuri akwai azkarin da ake wurin shi wa hadha bainun la yakhfa wani abu ne a hili bai gudu sun makana yi kafir wa ya sujudu a sajada ta sami kuma na sallar salama bayan ya yi zamna ya nutsu yana yin sujada sujada ta biyu wa amana bai zalika masu salata kuma ya umarci maimunan sallah da yin kabbara ya sake sujada ta biyu bayan ya dago daga ta farko ya samu nutsuwa kuma yana komawa ya yi kabbara ya je sujada ta biyu kinan kabbara yake yi kuma ya je sujada ta biyu faqad qala cewa amara bi zalika musulsa kuma ya umarci maimunin sallah da yin hakan faqala lahu annabi ya ce mishi ya ga maimunin sallah بعد أن أمره بالإيمان بين السجدتين كما سبق bayan annabi ya bi umarni da ya nutsu in ya dago daga sujada ya nutsu kuma cewa ce mai kabbara sun mataƙul allahu akbar kai allahu akbar ya ce kuma sun mata suju kuma sai kai sujada hatta ta tama ina mafasi lokacin mace an kai sujada kuma ta biyu kenan hal gaba abuwan ka samu nutsuwa sun mafa'ar zalika fi salatuka kulliya kuma duk sallah ko ta sallah haka zaka gina a kowace sujada ba yau ba na ya ga maka sabba sallah guda ne ko raka guda kai duka wuraren haka zaka yi wa kana sallallahu alaihi wa sallam yarfa'u yadayhi ma'a hadha at-takbir ahyan an zumna maganar mun sujada ta daya mun taso ta biyu mun nutsu ne zai ke magana in za a ta biyu ayi kabbara aje a samu nutsuwa to zai magana wannan kabbara ta zuwa sujada ta biyu yace annabi sallallahu alaihi wasallam yarfau yadayhi ma hadhihi wani lokaci in zai sujada yana haka sai je sujada ga fukin albani da yace hayana da annabi ba kullum bai ke yi wani lokaci yakan yi haka in zai sujada ya daga hannu ya sujada haka in ta so yi yakan yi ba kullum bane yake sai zaka wani musahabi wani ya kore ya ci babu dan bai gani ba inda kullum kaga yake rubuta ture ba to amma wannan fikin albani kenan na hanyoyin da aka samu na da sai an samu wani ya ga yayi ke wanda ya ga kenan hujja ce akan wanda bai gani amma ba kullum bai yake shi zaka ce maka hayanan wani lokaci yakan yi haka ya sujjata yace wa kana yasanau fi hadhihi sajada mithlu ma sanaa fil ula yanzu bayani da maka a sajada ta farko da abin da ake yi ita ma wannan ta biyun haka za a karanta da nutsuwa da komai yadda kai sajada ta farko ita ma ta biyun haka za ka ba ya makarba kuma ba kuma ba summa yarfa'u ra'sahu mukabbir kuma zai dago kai daga sujada ta biyu zai dago da Allahu akbar magana kenan yana dagowa da sujada wa amara bi zalika muslim salata ya umarci maimuna na salla da yin haka fa qala lahu ba'da an amara bi sajdati thaniya annabi ya ga mishi bayan umarni da yin sujada ta biyu kama mar kaman da ya huce dazu baya sai ce summa yarfa wa ra'sahu fa yukabbir sai dago kanshi kuma ya kabbara nan kalmar cewa sun mayar fawar a sahu fayukabbiru fawar taƙib kenan bayan ɗagowa ya kabbar da ya kan fawar taƙirin taƙib bayan ya ɗago ya ƙada sujada ta biyu kuma ya ɗago kan shi kuma bayan haka ya kabbar nan ne masala ta ɗan aka taso daga rata'a ta ɗaya ko ta uku akwai wanda zai kabbara akwai ruwaya ya koma ya zamana tukun ya tashi ba kabbara a kowane zai kabbara ya taso in zai zaci istira ya yi da ya tashi da kabbara daga nan ne abin yake zauwa shi masalar magana kabbara kamar da muka yi magana akan kabbara ta harama sauransu kabbarar dai ba sharaɗi ba ne wa wurin da ake kai ta aure kaza saboda akwai ruwaya wanda yana ka cikin tumamul minna ban ya ka masalar aka yi wasu malamai na maganar yin ɗokan wannan kabbara ganin shar'anta masu gan ana iya yin ta a wurin ba dole ba sai ka yi da ka taso kana iya sai ka taso ka yi ta matuƙa ka kafara dan yan uwa me matsala a yanzu wanda yake misali yanzu a cikin duhu ko wanda bai ganin liman liman sai irin mai zama eh ta so daga raka'a ta farko ko ta uku sai ya zamna ta so daga kafara sai ya zamna to ko ya tashi ba kafara shin wanda bai ganin shi ba zama zai ba zama zai kusa wazai tsaye wazai kai ya kaba da ka zamna shi ya zamna wanda bai ganin ka haka tashi zai dan bai san tashin ka tunda kabara da kai zama kai kai ta gaba da kuma ka tashi kaga wanda ke muta ba liman zai mai matsala gaskiya magana zai diga da tashi tabbas wanda bai ganin ko a cikin duhu ne kuma sanar manzana manzana manzana zama mahiyar sallah in dai jirin cikin duhu suke a cikin duwa ke su ba sallah ba sallah nabi a rayuwar shi ba sallah da wuta haka masallaci a cikin duwa suka sallah daga bayan ne tabi dari aka yi kimar sa hutula masallaci da cikin duwa ke daga al-muhim kenan kuma nan muna magana wanda zai zai tsara za mu magana kan insha Allah kenan wanda yake shar'an ta yinta zai iya yin kabbara ya zamana ba da ba ga tabbata sunna ko ruwa ta kaza kuma saka nasi sai dai akwai matsala gaskiya wajen wanda zai kabbara zama kuma ya tashi ba kabbara wanda wanda bai ganin shi ko cikin duhu za a samu saɓani tsakanin mamu da nema shi ne gaskiya misali yana sallah in a cikin sakan neman ce ne ya gane yin zai in zan miki yin kabbara ta kabbara ta tashi ba dan baka zama da sarakin ba yace da yace mashi haka kai kabbara ko maka ka dago kanka bayan ko kake kai kabbara faƙala lahu sai ya ce mashi sun masana a zalika fi kulle da kashin sajada ka yi haka cikin duka raka aka da kotu fice daga haka za ka yi wani siffa da jami'a ta dagowa da kafara ke fa'i za su ala zalika in ka yi haka wannan siffa da ya gaya maka ya ce faƙar sammat sallaka ta cika wani an kasta minu shi'an an ka rage wani abu an kasta min salataka ka rage wani abu a sallarka kaga annabi sai ta baci ba ina ga ta aikin sallah akwai wani aikin ko da abin shi bai bata sallah sai dai rage lada kaga annabi sai ta baci ko da lada lada shi ba ta ka rage sallarka an muka bayani ba da sallah muke cewa inna rajul la yusalli ma ma yukatabu lahu illa ushraha tusaha sumunha sudusaha sudusaha yake zuwa musu ba ko annabi ce mutum zai sallah za a ba shi ladan sallah a ba shi kuciri ɗaya cikin goma wani ɗaya cikin tara wani ɗaya cikin takwas wani ɗaya cikin bakwai haka ya kai rabin sallah kenan mene ne a nan kenan mutum zai ka kira kasa na sallah kuma sallah kowa ta yi amma wannan yi ka lada kenan ina aka ce kenan ladan sallah yakan bambanta sahun ku ɗaya layin ku ɗaya amma wannan yi wannan lada wajen nutsuwa wajen abin da ke wani wajen siffar sallar ko su bata ta ka tabbata ba ta yi amma ba ta kai ta wannan ba an misali misali ana mara lada dubu wanda samu lada dari wani dari biyu wani dari uku wani dari biyu ya dace ganin da balagwadon shashe balagwadon abaka sunan ka zubar ladan ka ko niyyar ka ikhlasan ka da nutsuwar ka sallah akwai dan kuskure kenan ga wannan karanta da mu akwai wani kuskure ko barin wani aikin sallah sallah ba ta ɓaci ba amma akwai rage wani abu zai misali ka ce kan masala ta siffa sallah ta dole da maka hankali bisa malamai suke cewa ba a cewa babu sallah ka bar sunna eh ka bari ba ta tace ba amma da da wanda yi ta abu zaliya ya zo ɗaya da wanda ya rike da bai rike ba ka kai don kai ka bar wani abu na cikin aikin sallah na shi mun zana ce kai sallah kamar da kai na yi kai wanda bi ba abin da annabi yayi to amma akwai bancin wanda an ce lafta nawo akwai annabi zana ya yi kaza ya yi wannan ya wannan kaga wannan tanawu ne ya ba suka mana azkar azkakin sujada ko na ba su azkar sujada a azkar daban-daban yayi wannan wannan ne kai wannan ko ne kai ba ce dan gawan wannan daban ne amma kar da bar wani amma baka yi shi ba kuma na sallah ne amma sallah ba ta baci eh eh ladan sallah ne wannan shine magana kai fa sai ce miki kenan an kai wani abu da daga maka sallah ka ta cika in kun ba ka rage wani abu daga ciki ka rage wani abu daga cikin sallah sai ya ce wa kana ya rafa'u ya dai a hayanan wani lokaci yana daga hannu nan can bayanin daga hannun can na ɗan zai sujada ta biyu yakan yi haka nan kuma in ya taso cin ne daga sujada ta biyu za a tsaiwa kenan wani lokaci yakan daga hannu tukun ya tashi kenan ma akwai daga hannu a cikin ciki in an taso daga daga zama daga sujada ta biyu akwai daga hannu annabi yana ya tabbata mace baka ayana kenan ba kullum ba yake shine magana jilsatul istira jilsatul istira na ce jilsa akwai jalsa jilsa kenan kaifiya an ce amma jilsatul istira ko zama istira amma ana magana kaifiya yake magana ita ma jilsa sama kasa da kasa da suka istira irin zama da ake wanda ya shahara da zaman hutu aka ce zaman hutu da istira mai zaman hutu zama a raka'a ta ɗaya ko raka'a ta uku eh mun karanta ruwaya cikin bulugul mara na malik bin huwairis annabi zakata zakata fitr min salati lamin hada hatta yasul jalisa annabi yana wutiri a sallar shi sai zakata fitr min salati ya wutiri ta nan wutar da ke bayyana tana sallar wutar ba mana amara ruwai bukhari ce ruwai bukhari ce wacce annabi in yana wuturi a sallar shi yana cikin wuturi nan wuturi ba sai ba sallar wuturi ba mana in iya mara a sallar a raka amara kenan raka ta daya sun za shi ta biyu raka ta uku sun za shi ta biyu to a wannan wurin annabi sallama ce lam yanhad annabi bai zabura mai ke daga sujada kai tsaye yace hatta yastawi jalisan sai ya koma dangalgal ya zama ya zama iftirash to kan daga baya sai tashi to wannan zama ne ake kira iftirash zama da istira zama an hutu zai ce da istira zama hutu yace yanzu muna magana mun kare sujada ta biyu zamu tashi sai ka maka wannan zama da ake bayan an taso daga sujada ta biyu yace summa yastawi qa'ida kuma annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya koma ya daidaita ya zama dangalgal amma wannan zama yake istiwakin yace ala rijlil yusra mu'tadilan yana zama akan kawar shi ta hagun ya daidaita dangalgal ya zama hatta yarji a kullu azamin ila mawdi'ihi akwai kuma gumu ne tashi ba a'a zama yake dangalgal har kowane kashi ya koma ya nutsu ta kwankwami ya tashi nan ƙasa albani ramola sai kawo su maganganu ya ce da wani ruwaya ta nan sallallahu alaihi wasallama yana zama dangalgal a kan kawa ta hagun bayan sujada ta biyu in za shi ta uku ta ɗaya ko ta biyu kai imam bukhari ya hita rawar bukhari wa abu dawud bukhari ya kawo wannan ruwaya haka abu dawud ya kawo wannan ruwaya sai ke cewa wa hadal julus yu'raf inda fuqahai bi zikr istirah wannan zama a wannan wuri an san shi a wajen malaman fikihu suna mai suna zikr istirah zaman hutu amma ce wa qad qala bihi imam shafi'i imam shafi'i ya kawo wannan magana ta zaman wannan na iftirash kai zaman istiraha ya ce wa al'amar na hawa an samu irin wannan magana daga imam ahmad ta irin wannan zama kama ka taƙi da ta taƙi da juzi na kaza na ɗaya kafa ta ɗari da ɗari goma sha ɗaya a takaice ce wa al'arabi ta lillan bane ta lillan imam ahmad shi cancanta da ya kawo wannan labari danganin lema urifa anhu min al-hirs ala tafa sunna allati la mu'arida laha domin an san shi na wajen kwaɗan sunna bin sunna wadda ba abin da ya bujuro mata tuni ta وقد قال به ابن هاني في مسائل انا عمرو عمرو بن حنبل ابن هاني ke cewa ra'aytu aba abdullah man amma imam ibn hanbal na ga abu abdullahi kinan alkunya ce ta imam ahmad ibn hanbal yace na gan shi rubbama yatawaqqa'u ala yadayhi idza qama fi rak'at al-akhira na ga wani lokaci yakan dogara a hannun shi in za shi kabara ta hudu kai ta karshe iya tashi da hannuwa dogara kan hannun shi rubbama stawa jalisa wani lokaci yakan daidaita ma a zamne na cikin yakan haka wani lokaci sun mai yana kuma zai zabar ya tashi bayan ya zamna tukon zai zabar ya tashi nan muji daga bada sai ce wani ikhtar imam ishaq bin rahuya fakar qala bi fakar qala fi masail marwazi madat sunnah annabi sallallahu alaihi wasallam an ya'tamid ala yadayhi wa yaqum shaykhan kana aw shaban yace abinda imam marwazi ke cewa ya huce abin sananne a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam annabi yana dogara akan hannun shi guda biyu sai tashi kiran sai ya dogara hannun kuma sai tashi ba kullun zuwa ana koma su ganin aka tsare bambai sun tashi kullun su meke haka sai su bisu dogara kan hannuwa sai su meke zuwa yace wannan tsoho ne dan akwai wahala wannan tankin kuma sai kuma ya saba ma sunna zabara ka meke zuwa haka ka meke haka kullun ba dogara kan hannuwa kuma yana da wahala gaskiya to yanzu na kenan da kuma sai wannan abin da tsoho ne bai iya amma in yaro ne kenan zai iya amma yaro tsoho ba tura mishi magana kenan ba tsoho ba kenan ba ka dogara ba kawai jami'in zuwa a wani masu magana masu wasu amma shi wannan dogara a hannuwa ko tsoho ko yaro shi na suna ta ce a tashi da hannuwa a dogara kan hannuwa sai ya ce na ne a wannan kenan zuma magana cikin istara ta ƙare to wannan masala ta cikin istara an samu wasu malamai suna inkarin shi amma za su ce maka ai annabi yana da haka suka ce annabi yana lattije ne da ya tsoho ne yake yin istara amma da bai yin ba a ce dole manganin manganu ne na yan baya amma ba za ga su sahabbai masu kala labarin su fasar annabi sallallahu alaihi wasallam suna kawo su fasar shi yana irin wannan zama na iftira amma su ba su ce ba da tsuwa ne mazimin sai tsuwa ne masu inkarin zaman iftira ne da shi kawo nan tawilin ainihin tsuwa ne amma babu inda ba zana ko sahabi da annabi ya wannan zama na tsuwa ne kuma abin kishiyar haka rutarwa da muka ta cikin sai da bukari ta mara da bin hoyar ya hudu su fasara a nafci sai ce zakarar fitar musulati da mai hata hata su tajalisa in iya wutar sallah bai mekewa tsaye can e ya koma ya zamna ya daidaita shi ya mutu kan zai kwa bada ya ce masa ai da tafi tsuwa ne ya tsuwa ne haka abu hamadu ne cikin sahabbai wanda an ce ya tara sahabbai ya tara sahabbai tabiya cikin jama'a ne ya ce musu zan muku sallah yadda manzon Allah ke sallah an ce a wurin sahabi ya goma da tabiyai kama makaranta ce haka sai zaɓa suka ce ai mu zaga su da nan kuma ba mu sani ba ya ce a ni zan gan ku da na ya san kun ga zaku kuma zan gan ku da na gatawa suka yi hanta ba ta cikin ba ba su sala ba ba wata daga kuna tashi kuna ai sabba sala annaba aikace tana haka sai ta cikin jama'a ya tashi akwai wanda su gani ba a wurin akwai sa akwai wanda suka zama ba ba su ga wanda kai ba sai ta tsaye kullum a gaban su ya tuffa sallah to a ce da yake siffar sallah nan sanama kuma ko ya ce yake da ya zo ya da wannan zama kinan da har a ce ya tsoho ke yi kaga ai da ba zai ba ita a nan da dalibin tsoho ne a takaice da kurin maganar cewa tsohuwa ne kurin tawili ne abinda an samu amurin an bada cewa ya inkaranci amma daga baya kuma kan magana aiki da sunna kuma ko da bai wajen ba hujja bace ba ta kasa samu annabi sallallahu ya ce shi ne ita ba suke cewa yusul istara mustahabi ce wasu na cewa makaruhi ce amma sai cewa makaruhi ne babba hujja kan shi me mustafi abin da annabi yakan yi yana yi wata ran bibi kenan wata aka samu taran bibi ba ba mata da bace ba amma dai yakan yi kuma ya tabbata wurin shi yana yi a raka ta da yakan yanka miƙe ka zamna tukun daga baka tashi sai yanzu za mu shiga bayanin albanin mola yake cewa yanzu mun kare zama mun kare sujada biyu ko mun mai da su isara yanzu mai saura sai tashi ko shi ne maka ne maka babe الاعتماد على اليدين في النهوض الى الركعه yanzu maganar dogara akan hannuwa in za a tafi zuwa raka'a ke tashi zuwa raka'a a dogara kan hannuwa shi da kamka magana sai ya ce sun makana sallallahu alaihi wasallam yan hadu mutamidan alal ard ila raka'atin saniya annan sallallahu alaihi wasallam yana zabura ko tashi mu'tamidan alal ard yana afi yana dogara akan ƙasa sai tashi zuwa raka'a ta biyu kenan dogara yake a da ƙasa ne tuba ya tashi sai ya ce madata sunna a wakana ya ajin fi sala annabi na ajin mai al'ajin siffa ta mai dama gari ana dawo ga masu dama fulawa ake kamar sun shaƙi dubba kenan hannu a dunkule ina samun mana dunkule hannu ya ajin ajin kenan ya ajin iya kenan dunkule hannu kuma ya atamidu ala yadayhi zaqama ya dunkule hannun shi ya dogara hannu in zai tashi ya dogara kan su kasa nan sai yake cewa wannan ruwaya ta ta ya'jin ko al'ajal no suke karanta rawahu abu ishaq al-harbi isnad salih wa ma'anahu inda ba'di isma da tare kyakkyawa wa amma amma hadisin da ake kawowa na kana yaqumu ka annahu saham la ya'tamidu ala yadayhi masu suka su da tabbin su tashi su zuwa yaka yaka dogara kan guyoka yaka tashi aka fa hala kware to wannan ruwaye masu ce annabi yana tashi zuwa kaman kibiya bai dogara kan hannuwa irin zuwa yake mekewa yace wannan ruwaya fa mawdu'un hadisin ƙarya ne ba hadisin gaskiya bane yace ba ma shi kadai bace wa kullu ma fi ma'anahu da'ifun duk hadisin da zai ka maka ba ma wannan lafazin ba me ma ma'anar shi me ma'anar shi wannan lafazin ta maka ana tashi zuwa raka'a ba tare da dogara da hannuwa ba kurin a yake haka tashi in dai ba dogara kan hannuwa to da abin zai kana ruwaye in ma maudu'i in ma san ba shi da inganci da ifi nake ba to kada bayyanta zalika fi da ifa na yi kware bayanin dalla dalla cikin da ifa kin shi hadisin 562 karkashin shi dan da tare da 29 da gashi dukan da abin shi yace kuma wasu malamai wa kana shakal ala ahli fadalat taqayyud da halabi wani malami ya yi mamaki ma waya ya kawo cewa ya rikitar da shi ya aka yi na inganta wannan ruwa ta al'ajan can dai cikin kalmin na ƙwarya ka da daidai da hanyoyin hadisin wanda ya tabbatar da na al'ajan na dogara na dunkula hannu a tashi zuwa raka ta gaba yanzu almuhimmi dai anan kenan ya karantar da kai shi ta yi ma dama yi maka baban in za a raka ta gaba dogara ake akan hannuwa a tashi ba kun zuwa da ake miki ba haka tashi wa kana sallallahu alaihi wasallam idza nahada fi ar-rak'ati ath-thaniya istafta bi alhamdulillahi rabbil alamin wa lam yasqut annabi sallallahu alaihi wasallam in ya tashi in zabura zuwa raka'a ta biyu yana bude karatu wanda ya saba tun farkon sallah da alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim ayatul karim nan me yake so kawo ai he tsaya cewa da biskut annabi bai shuru ba kenan yanda yake shuru wajen bude sallah a raka'a ta biyu biyu ba wannan shuru mun san kuma a sunna ya zo in za bude sallah yana yin shuru ko dan duwar istifta to nan a ƙasa zaman sharri mun magana da barin mola sai ke cewa wannan ruwaya ta iya tashi zuwa raka'a ta biyu yana bude karatu da alhamdulillah rabbil alamin bayan shuru ruwa ma muslim na ka ruwaya da haka abu awana to yace wasukutul manfiyu shurukin da aka ce da aka kore da yace la sukut da masukut shurukin da aka kore ko ce da masukut yace wasukutul manfi fil hadith wannan shurukin da aka ce bayan shuru a cikin wannan hadisi يحتمل أنه السكوت لقراءة الدعاء الاستفتاح إيا دوكا الدعاء da ake yi ta buɗe sallah ita ce bai yadda yake a farkon sallah fala ya shimru sukutu da kiratu da ista'aza bai kumsar ha a ce ta ta'awuz ma bai yin ta'awuz da an ce bai yi shuru kaga ce a kenan ma ta'awuz ma bai yi gurin karatu yake warawa kenan nan yani kaka ce ya kore du'a istifta ya kore al-ista'aza ya ce wa ya tafi amma an wa'abi da aka duka ya kan yi ɗauka kana iya cewa duka shuru ba na fiye komi kurin kato ke wara sai albani ta cewa rashi wa indi albani ce ni abin da yake da rinjaye a wajena ya kuma ganin malamai masu ganin kowanne babu isti'aza babu asirka ana ta malamai don babu nasti zahiri da aka kawo yana ta'awuz bayan raka a cikin raka ta babu zahiri da su a mashi albani ya ce ya rinja yadda wannan shi ruki bata ɗaukar ta'awuz ke na akwai isti'aza me ya nan ya ce wa lil ulama fi isti'aza ta tarjiga da katar ula kaulan don malamai magabata suna da magana biyu ma'ana suna saɓani akan shi isti'aza mana a'udhu billahi samin alim min shaitanir rajim da ake farkon karatu na Fatiha shi wanda sa'aza a duk karatun Fatiha za a yi ta ko kuwa duka raka'a za mana a raka'a ko ta shi a raka'a farko kada yake da sa'aza ko ko duka raka'a na yurin karatun Fatiha malamai suna sabani kan wannan magana shi amma albani wala yace shi ya rinjaye da yin isti'aza a duka raka'a abane wanda na fahimta ce ta malamai ba nasi bane ba karara dan tana ga tunda kai ta aure ka shiga karatu ba kai wata hira ba me ga tun ba ka shiga hira ba tunda ka taro ka da isti'aza duk abin da ke tasbihi ne kuka ta Qur'ani ta shi kuma shi da ya kawo ana iya yin isti'aza a raka'a ta biyu sauran raka'a wallahi wala sai yake cewa da yake malamai wal ulama fi isti'aza fi rakatul ula qawlani malamai suna da magana biyu akan isti'aza yace to ni dai waraju indana mashru'iyatuha fi kulli raka mu dai a wajen malami ta abinda yayi muka rinjaye cikin maganar malamai shar'an tarin ta'awuzi a kowace raka shi albani haka ne a wurin shi Allah ya gafarta mana gaba da shi ne kamar tafsir اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته